إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الحمد لله الذي جعل المدينة كفرا لعباده والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أمة الإسلام الحمد لله ومن يؤمن من سوى الله ولا إله إلا الله وما من إله إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي التسبيح إلا لله والله أكبر ولا كبير إلا الله والله أكبر ولا كبيرا أكبر من الله وأستغفر الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ذلكم الله ربكم الذي قامت الضلالة على ربوبيته في سجل شهد الله واحد بدليل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فرد بدليل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا أفغير الله أفغير الله تتقون إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما عليم بدليل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سميع بدليل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون خبير بدليل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله قدير بدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من ليقولون الله مدبر بأمور العباد بدليل ألا له الخلق والأمر تبارك الله متكلم وكلم الله لا ولد له بدليل ما اتخذ الله من ولد سبحانه هذا رد لليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فيا سبحان الله أيها المستمعين الكرام أحمده على نعماه أسلي وأسلم على محمد الذي اختاره الله وأحبه وارتضاه وعظم وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولا سيما أبا بكر الذي نزل في حقه آية إلا تنصروه فقد نصره الله وأمر الذي وافق حكمه حكمه لا إله إلا الله لولا كتاب من الله وأثماننا الذي شملته آية إن الذين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون من الله وعليا الذي نزل في حقه آية أيضا إنما نطعمكم لوجه الله صلاة وسلاما دائمين ما أضاء النهار بضيائه وحل الليل بظلماه أما بعد أيها المستمعين الكرام أيها الناس فوالله فوالله لا توجد طريقة لمعرفة الله سوى من الله عز وجل أيها الناس فوالله لا توجد طريقة لمعرفة الله إلا من الله ولا يمكن لنا أن نتعرف ولا يمكن لنا أن نتعرف شيئا عن الله إلا بواسطة إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يمكن لنا أن نعرف شيئا عن الله إلا بواسطة كتاب الله أو رسول الله والله لا تراه العيون ولا تدركه العقول ولا تهيض به الظنون لكن العقول إذا سمعت كلامه آمنت به وعلمت أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية كيف, كيف لا تعلم وقد خلقك الله سميعا لتسمع كلام الله وخلقك بصيرا لترى عجائب أفعاله سبحانه جعل لك فؤادا لتأكل ما تسمع وتفعل ما ترى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فاعلم أنه لا إله إلا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها المسلمين الكرام ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الناس وهناك حديث الذي راه أبو هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أسعد الناس مما مما رأيت من حرصك من الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه راه البخاري أيها الناس هذا أصل أصيل من من أجله خلق الله السماوات سبقا طباقا ما ترى في كلك الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير فلا إله إلا الله أصل ركين من أجله دحى الله الأرض وأخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها أيها الناس من أجل لا إله إلا الله إعلم من أجل أن تعلم أنه لا إله إلا الله ومن أجل هذا جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من أجل هذا من أجل هذا خلقكم الله ولم تكونوا شيئا من قبل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الآية أيها الناس فيا عباد الله لا حياة للقلوب إذا لا حياة لقلوب لا حياة للقلوب إلا بمعرفة الله يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لتثمر له قوة في الإيمان وقوة في الدين وقوة في الرجاء والطمع فيما عند الله وقوة في خشيته سبحانه وتعظيمه ومراقبته فإنه هو سميع البصير لا يخفى عليه شيء من أمر عباده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور in wani musulunci kudubar tana da tsayi na rike ta ne saboda fasarar kudubar za ta iya tsayi saboda dalilai a wannan rana ta juma'a wacce ita ce rana idi ta musulunci kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ya ambata rana ce wacce take tattare da amfanin wa'azi amfanin mambarin juma'a yi a maka allurar imani gabanin wani sati zo lokacin da aka taru aka yi wa'azin mambari ka tafi a masallaci a zuciyarka hala kauni ha khaliya anillah zuciyarka ta wofinta daga barin Allah ilan bai zama lalle ka iya kaiwa next week annan ka dawo masallaci ba la'allallah ya kashe ka a cikin wannan tsakanin sati zuwa sati la'allallah ka tafi zuwa ga Allah hala kalbika gafilan an fa ya subhanallah daga nan in karaf kana gaban Allah ka je lahira karaf kana daga barin ubangiji ka je lahira to ka shiga uku Allah ka sa ranar mutuwar mu ranar tunan Allah muna cikin ranar tunan Allah na faɗa a kutuba godiya ta tabbata ga Allah waye fi cancanta a godewa in ba Allah ba la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta sama da shi subhana akashi akanta aka yanka annabawan Allah na'am la ilaha illallah girman kalmar ba wata sama ko kasa za ta iya daukar ta la ilaha illallah wama min ilahin illallah babu wani abin cancanta da bauta sama da Allah subhanallah tsarkiya tabbata ga Allah walayan ba wanda ya cancanta da tasbihi na'am ba wanda ya cancanta da girmamawa ba wani mai girma sama da girma irin girman Allah Allah ya nace na tuba wa yake gafarar zunubi in ba Allah ba bayan Allah na ambata dalikumullahu rabbukum wancanika da ake cewa masa la ilaha illallah shine ubangijinka na bauta wanda mai addalalatu ala rububiyatihi sajjala zalik dalilai na'am alqatiya na'am dalilai masu nuna Allah ɗaya ne na'am ya sun tabbata mala yake cewa in baka gane ba baka tabbatar ba Allah da kansa ya sajjala littafin sa bi mana dawwana fi kitabin ya rubuta a littafin sa yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wawulin ilmi maza ƙa'iman bilkist ubangiji ya sai da shi annahu la ilaha illallah wal mala'ikatu shahidu annahu la ilaha illallah wawulin ilmi allazi arafu Allah alimu annahu la ilaha illallah Allah ya san shi kadai ne ko ka kareta shi mala'iku sun gaskata Allah ɗaya ne ko da masu karetawa sun kareta ma abota ilimi wanda suka san Allah asalin sani ubangiji na'am sun tabbatar Allah ɗaya ne bayan Allah ka sani duk lokacin da baka san girman abu ba in baka san abu to baka iya girmama shi sanin sani shine na farko da zai baka tsanin girmama waye Allah in baka san shi ba baka san Allah ba duk abin da baka sani ba yara ba su san maciji ba sai kama sa a bakin sa yaro bai san zaki ba sai ya je wasa da shi yaro bai san wuta ba sai ya taba me yasa saboda ba shi da ilimin sani me wannan ababe so wanda bai san Allah ba ba ya bauta masa haka tukati lallai ubangiji ya ambata mana na fara a cikin kutuba Allah shi kadai ne saboda dalilin abin da ya fada cikin alkurani yace law kana fihi ma alihatun illa Allah inda samman bakwai da kassan bakwai suna da wani kishiya ba Allah ba nam akwai wani abin halitta a cikin sammai ko a kassai alladhi yusamma ilahan la fasadata ay la fasadati samawati wal ardu kai wa man fihin da samman bakwai sun daddare da ƙasa ta kekece da wanda suke cikinta sun lalace saboda mai babu Allah in ba Allah ba shi yasa ubangiji yake ambata mana nan yake cewa Allah ya ce fardun shi kadai ne me yasa ya bada sai da yake cewa qala Allahu la tattakizu ilahin ithnain Allah ce ya ku bayi Allah ya decree Allah ya rubuta na'am Allah mai da shi ya zama tsarin rayuwarku la tattakizu ilaha sunayn kada ku raki illa alloli guda biyu ababan wata kwana biyu inna ma huwa ilahukum Allah abun bautar ku sananne shine Allahu da bai da suna hal ta'lamu lahu samia kai ka tabbata mai suna Allah a 80s lokacin na dan kankani akwai a garaji wanda suka manya na anan sun sani akwai yaro wani mutumi da aka yi matashi ana ce masa Peter uban arna wanda ya mala'amala da gariji zai san shi Peter uban arna duk lokacin da karanta kalmar tauhidi sai na tuno shi wallahi a cikin arna a lokacin gareji yana cike da arna 95.99% na gun arna ne ya ce ya samu kudi kudin da ba wani arni a gareji da ya samu sama da shi a shekarun ana yayin gaut city jeans bogle boy shekin a lokacin ba mai iya saya sai irinsu yakan saya sa a jikinsa ƙarshe da kuɗi ya aibe shi sai ce shi Allah ne ka ji lafazin saboda musulmai suna cewa Allah su suna cewa God hadin bin ya ce shi God ne la Allah Allah kyale shi saboda God ba sufar Allah bane amma Allah alladhi nada nafsahu biha lafazin Allah da ya kira kansa da shi sai ce shi shi Allah ne billahi alazim arna suka ce ubansu ne shi ma yake so shi uban an rani shine kalmar ta bishi cikin dare Allah ya yanko masa gudawa me yasa an jin na Allah ne duburarsa ta ce ba ta ɗauka ba me yasa saboda ta Allah ne ga wani kuma ya ce shi ne da ya gudawar gudawar ta ƙare jini ya ƙare ƙarshe mutu wallahi hancin cikinsa ya gudawarsa gaba ɗaya sai da ya zazzago gaba ɗaya ya nannaɗe a cikinsa ya yi gori a cikinsa ya mutu wa min ilahin illallah ayyuhan nas Allah ya ce yana saurare yana ji ba irin naka ba saboda dalilin yadda ya ce wa qul imalu fasirallahu amalakum innahu sami'un basir sannan Allah ya ambata godiya ta tabbata gare shi Allah nan yana bada labari wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama ba abin da yake buya zuwa ga Allah na'am alhamdulillah farifaridun ko qadirun Allah mai iko ne da baiwa dan me yasa yace wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah idan kafir aka tambaye su wa yake iya halitta arna ne sun kafirce Allah sukan me da al'amari su ce Allah ne yake yi malamai suka ce mudabbirun Allah bai bayi sakaka ba yana lura da su saboda me ala lahul khalq wal amru anan Allah ya saburin duniya baki da al khalq na'am wal amru lahu subhana da halitta da duk wani umarni iya shi kada yake iya wannan kai mutakallim ubangiji mai magana ne sai yake cewa kallama Allah Musa takliman la lahu Allah bai taba aihuwa ba subhana kalmar ta yi girma ka gane ba ma ka yi wa Allah kishiya ba a'a ka jingina wa Allah ya aihu ka shiga uku dan yake faɗa cikin Qur'ani yace takadu samawatu wal takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa taqirru al-jibalu haddan kaje kalmar hadda ka san akwai wahala babu dadi haddan dan me yasa limaza ya rab sai ce an da'u lirrahmani waladan wama yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha waladan in kullu man fi samawati wal ardi illa ati hala kaunihi fardan ko abdan la ilaha illallah yace kalma aka fada a duniya suka ce Allah ya rike da sai ke cewa takadu samawatu samman bakwai kiris wal ardu kasan bakwai kiris takadu ita da ya tafattar na minu su kekkece su dare su rigirgizo a kayan al'umma kasa ta dare sama ta dare don Allah ina za ka je ka ba sama ba ƙasa me yasa an da'au sun yi da'awa ta ƙarya shi za ka ce masa da'au addawa bi ma'ana alkazib addawa alkazib suka yi ƙarya mai lirrahman ga Allah wai ayyata kiza wala wai Allah likina Allah ce wannan kalmar kawai sama za ta dare saboda ita ƙasa ta kyakkece don me yasa an jingina wa Allah ɗa wa ma yan bagi da kansa ya kore ya ce baya dacewa lirrahmani ay yatakiza waladan baya dacewa ga ubangiji da ake ce masa arrahman a ce mallaki da kai ka sani in kullu man fis samawati wal ard illa ati hala kaunihi abdan babu wanda ke cikin saman ji Allah ban dauke kowa hula wanda Allah ba wanda ke ban kasa Allah ya ce ban dauke kowa kafa ba daga kan ruhi malaika annabi makusanci duk wata halitta Allah ta nam na aje shi a kasa ban dauke marhula ba illa atin rahmani hala kaunihi mutazallilan amama Allah sai yazo kaskantacce a gaban Allah kaskantacce sai yazo gabana Allah me yasa saboda shine Allah bayan Allah na fada huduba godiya ta tabbata ga Allah wannan duk introduction ne wai godiya ta tabbata ga Allah cikin ni'imomin sa ina godewa Allah cikin ni'imomin sa ina salati da sallame ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji ya zabe shi ya so shi ya aminta da shi ya girmama shi ya karrama shi ya dauka shi akan duk wanda ba annabin manzon Allah ba manzon Allah bi shi duk wanda ba annabin Allah ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah to kowa ya shi manzon Allah bi shi a fadar Allah mala'ika manzon Allah bi shi annabawa manzon Allah bi su annabi Adam shine yazo a tsarin da aka fitar manzon Allah na'am manzon Allah ya fi shi daraja gaban Allah bayan Allah na ambata sallamawa su tabbata ga sahabban manzon Allah musamman ma Abubakar Siddiq wanda Allah saukar da aya a kansa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah sai sai na Umar Allah ƙara masa yadda na'am wanda hukuncin sa yake daidai da irin hukuncin Allah in yayi hukunci Allah sai turo wahayi yace nayi daidai yayi daidai ɗaya ne iri ɗaya ne la ilaha illallah aminci ya tabbata gare shi aminci ya tabbata ga Usman na'am wanda shamalathu ayatun min kitabillah aya daga cikin littafin Allah ta tattare bayanai gaba ɗaya kansa wace aya ce wannan innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah duk wanda suka yi wa Usman bai'a Allah suka yi wa ma tsabar Allah ya da shi ya mai da shi wakilin Allah a ban kasa wakilin Allah a ban kasa in an yi wa Usman bai'a akan zuwa da yayi sulhul hudaybiyya na'am aka ce in aka yi mu bai'a na Usman a Allah aka yi wa kai ka duba da Allah ke wakilcin bawansa a ban kasa saboda tsarkin sa bayan Allah sai Aliyu Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya saukar da aya kansa yake cewa inna ma nuti'imukum liwajhillah akan Aliyu ta sauka salati sallamawa ce salati da naman aminci da'imin su tabbata gaba da a wanda matukar fitowar rana da faduwar dare ya ku mutane ku sani babu wata hanya la tariqatan la tariqatan li ma'rifatillahi illa min Allah ba wata hanya da za a iya gane Allah sai ta hanyar Allah duk wanda ya nemo ya gane Allah ya iya fahimtar Allah ya san Allah ba ta hanyar Allah ba to ya halakakke ne ya kama wani Allah ba Allah ba bayan Allah mu sani babu wata hanya ta iya sanin Allah sai ta sanadiyar littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yumkin lana an na'rifa shay'an anillahi illa bi wasitati kitabillah ba za mu iya sanin komai game da Allah ba sai ta hanyar littafin Allah da Allah ya saukar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ga sifarsa Allah wallahu shi la tarahu al-a'yunu la tudrikuhu al-uqulu Allah na'am idanu ba sai ya kallansa ta yi ƙarya ido annabi Musa ya gama experiment ya je gaban Allah subhanahu wataala suratul araf ya je zanna a cikin fadar Allah wa kallama Allah Allah ya zance da shi da suka yi zance ya ji dadin zancen Allah ya ji dadi ya ji dadi ya ce na'am ya Allah arni kaifa anzuru ilaik Allah ka bani Allah wa man ahsanu millahi qilan wa man ahsanu millahi hadithan waye fa Allah iya zance babu waye fa Allah iya magana babu tsabar jin dadin zancen Allah yace Allah arni kaifa anzuru nuna mun yadda zangan kamar ya Allah yace lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani yace Musa experiment na saka laboratory Musa na'am na'am na saka workshop ga experiment in kai za ka gani yace menene ya Allah yace na'am ga wani dutse in dutsen ya tabbata a gurbin da yake ya Musa wallahi zaka ganin Musa fa saufa sai kashi da saufa shi ma in an ce saufa akwai bambanci da sinu sai ya kulu ko saufa ya kulu duka akwai bambanci a balaga babu lokaci balle warware fa saufa tarani zaka gane da sannu Musa yace na ya arab falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqa nam lokacin da Allah ya yayi hijabi me hijabu malamai ba su cika yin jawabi anan ba abinda Allah ke nufi shine haske in ce hijabi kamar ka ce labule labulaye labulaye me labulan haske haske haske haske na zatin ubangiji introduction to zatin Allah introduction na hasken zatin Allah ba na'am kamar ka bude daki ne da kunna masa wuta waje kuma duhu kafin a zo a tame ka a ganka hasken da zai fito ya dan haske gefen gefen an gane wannan to kamar haka haske na yake introducing din zatin Allah da Allah ya daukar daidai da a dauki allura a sata a cikin ruwa teku bahar maliya ka dauko iya abin da allurar ta dauka iya wannan hasken Allah ya dora akan dutsen wallahi faja'alahu dakkan sai dutsen ya bindiga ya fashe ya dare ya zama gari wa karra Musa sa'iqa Musa ya faɗi matacce as-sa'iqa malamai sun fasara su ma wasu malamai suka ce a mutuwa yi wallahi mai sauƙi ne Allah ta da shi saboda can da yake faɗa cikin mutanen banu Isra'il da yake cewa ba aka zata kuma sa'iƙatu na'am wasu ka ce mutuwa ne almautu ne Allah ya kashe su tsawa ta kama su Musa annabi faɗi yau ne ya suma a ya faɗi ya mutu falamma afaka a wannan afaka na malami suka saba waɗanda suka ce mutuwa yi alfaka aka ce ba bu'isa ba ina fata an gane falamma afaka lokacin da annabi Musa afaka ya farka haka su ma kenan ko na'am lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya farka qala sai ce inni tubtu ilaika Allah na sallama maka ya Allah yace falamma afaka qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda ya fara imani da kai ya Allah na faɗa a cikin kutuba bayan Allah kutuba tana da yawa ya ku bayan Allah mu sani lallai idanuwa ba sa iya kallon Allah zuciya ba ta iya riskar ubangiji zuciya zato baya iya kewa da tunanin ubangiji lakin al'ukula idan sami'at kalamahu amanat be sai dai wani abin da zai baka mamaki idan kunnen da Allah ya halitta in ya ji zancen Allah kuma sai imani da Allah idan idanun da Allah ya halitta in ta ga ayoyin Allah na'am sai ga kuma ta imani da Allah me yasa ubangijinta ta gaskata saboda shi yayi ta malamai na ambata an ce ku sani annahu la ilaha illallah lalle ba wanda cancanta da ibada sai Allah me yasa yace kaifa la ta'lam me yasa zuciya da dan adam me yasa zuciya da dan adam da idanu da gabai ba su imani ba amsa shine wa kad khalaqa Allahu samian basiran litasma kalama Allah ya halice ka ne ya sama idanu ya sama kunne idanun dan ka ga ayoyin Allah kai imani da shi kunnan dan ka saurari zancen Allah kai ka bada gaskiya da shi sannan idanuwa don ka ga arbaban mamaki na aikin Allah, Allah sanya ma zuciya don ka hankalta ka saurara, don ka ga mai Allah halitta, shi yasa Allah ke kora mu cikin Ƙur'ani, sai ce alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir, baka gani bane, baka sani bane, at-ta'alam al-ilmu anan bi ma'ana an ma'rifa, bi ma'ana alam ta'alam baka sani ba. Cewar Allah shine mai iko akan komai ba, baka sani bane Allah shi yake da mulkin sama yadda kasai, lalle ya ku mutane akwai hadisi da imamu abu huraira ya kawo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu bukhari ya fitar a cikin littafinsa yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa ya manzon Allah wane ne yafi kowa zama dan arziki a duniya dan arziki a lahira as'adun nas yawm bi shafa'atika yawm al-qiyamah ya rab ya rasulullah waye yafi kowa zama dan arziki da samun ceton ka a ranar alkiyama na'am manzon Allah saboda girman hadisin da tsadarsa yace wallahi madanantu ban taba tunanin akwai wanda zai tambaye ka ban taba tunanin akwai wanda zai mun wannan tambaya a cikin sahabbai na gaba ɗaya ba farkon mutumin da zai fara mun tambaya dama kai ne tsammani kai ne saboda naga kwaɗayinka da damunka akan san sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sanar da shi ba wanda zai marwa wannan tambaya sai Abu Huraira yace ya ba Huraira yace duk wanda wanda zai samu wato ceto na a ranar alkiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi wannan shakkun rawi yake cewa duk wanda ya ce la'ilaha illallah zuciyarsa tana tsarkake da haka yana tsarkake la'ilaha illallah a ransa to ubangiji ya ce masa ya huta ya zanna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai samun arzikin lahira ita ce aljanna bayan Allah hudubar fasar tana da dama kwarai da gaske zan yi samarin ta saboda lokaci na ga yana tafiya me yasa nake wannan abu saboda abu guda uku kam sau nawa ne akwai littafi da na karanta a jiya wai who is this Allah za ka yi gogulin ka neme shi who is this Allah mutum bisu rubuta littafi a kan wannan wani ya kawo this article wannan kuma ya kawo ba this ba article a cikinsa who is this Allah wani kuma who is Allah duka marubuta ne guda biyu wallahu ta'ala alam bisawa mun shiga wata fitina fitina kala biyu fitina ka zama kawayi gari mumini ka zama arne kafin yamma ka tashi da dare kana mumini cikin dare ka zama arne baka sani ba kana tafiya kana cewa kai musulmi na ashe kai arne ne kafuta kafuta a musulunci baka sani ba limaza manzon Allah ya faɗa yace jaddidu imanikum bi qawli la ilaha illallah sau nawa rabanka da kai la ilaha illallah sau 100 ask yourself ka tambaye kanka musamman ma mu ahlus sunna da muke da'awata mun dauka la ilaha illallah ko attribute ta kawai mun bata mun yi attribute ɗinta ga ɗan ɗari malaman ɗari su a suke da ita su suke yawan yinta kai ka nemi wani abu daban kayi amma banda kalmar la ilaha illallah su kuma suka rungume ta suka rike duk da bid'a su afwan magana ce ta gaskiya duk da bid'a su billahi alazim iyaye da kakanninmu suka mutu da kalmar shahada saboda Allah ya karbe su dan me dan an dora su akan abin da su ba su sani ba Allah suke so wurin da suke ba da riba rana bacci ne ke cire tarbi a jikinsu suna la'ilaha illallah bacci ne ke cire su su mutu suna la'ilaha illallah kai sau ka faɗe ta kana yin ta ka san ta ka jaddada imaninka da ita la'alla ka zama kafiri baka sani ba ka fita musulunci baka sani ba ɗaya na biyu shi wancan ana ce masa robert robert robert roy doctor robert roy shi ya rubuta littafin a cikin google in kai google sunansa za ka same shi yana daga sunansa da za a fara baka labari shine yana daga cikin makiya addinin musulunci he was born in 1940s an haife shi a 1940s ya mutu a 2019 wannan bawan Allah ya cutar da musulunci shi ya rubuta littafin kai ya yi sponsorin kudi an kai ta'addanci ma jingira musulunci sai ka karanta labarin za gani ta'addin wallahi tallahi ‘yan bokanmu wanda ya karanta in bai yi karatun zaure ba bai da malami da ke ɗora mace sanin Allah wallahi zai iya rida zai iya denouncing Islam Allah Allah wanda yake ɗalibin ilimi in ya karanta in ba yana da ƙarfin tauhidi ba zai iya denouncing Islam ya za a yi kafiri har ne zai rubuta labari game da ubangijin da kake bautawa ta yaya zai rubuta littafi game da ubangijinka shi ba kuma addininsa ba kuma ka san me abun mamaki he make use of wato Quranic verses as a reference dukkan ayoyin Qur'ani ya amfani da su wurin reference me ya faru siffar Allah ya rika dauka ɗaya bayan ɗaya yana mata ta yana ta halilinta yana ta harifinta ya fassara ta ya juya ta sai ce maka afwan sai ce Allah bashi da tausayi Allah musulmai bashi da tausayi me dalilin sai rika kawo wasu ayoyi na alkur'ani da yake zai jika jijjirke hukuncinsu da yawa sai kawo aya ce ta Qur'ani amma ba haka abin yake ba kai da ka karanta ka san tafsirin Al-Qur'ani ka san ba haka yake ba kai da ka san Larabci ka san balaga ka san ba haka yake ba malaman duniya ba haka suka yi ba amma wanda bai da zurfin ilimi wallahi sai ya tafi bayan Allah mu kokari mu kokari mu san kalmar Allah dan me yasa ita kalmar Allah shi yasa ubangiji da ya shela tahaddi ne is a challenge ya challengin duniya hal ta'lamu lahu samiyan ka taba ji mai suna Allah hatta na fir'auna da tashi bai ce Allah ba sai ce ilahu akwai bambanci da Allahu da ilahu kuma ce rabbu yace ana rabbul alamin ma alimtu lakum min ilahin gairi iya abin da ya faɗa kenan saboda me ya san akwai rabbu waye Allah ya za gane wannan annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya ambata yana kurba na yanke lokacin da ya samu mutanansa wa isqala ibrahim liqaumihi innani bari'un mimma ta'budun sai ce illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin ya tara mutanansa yace kai ya mutane na innani bari'un mimma ta'budun na barranta da abinda kuke bautawa na gumaka waye allah na illa alladhi fatarani sai wanda ya kage halitta ta bai ga akan kowa ba fa innahu sayahdin da sanin zai shirye ni addinin nasa Na'am, annabi Ibrahim alaihissalatu wasallam bai gushe ba, yana musu wa'azi, yana ce musu, waye Ubangijinku, sai waye Ubangijina sai ka cewa, Allah zai huwa yi tsaimini wa yaskin, wai za maritu fa huwa yasfin shi ne wanda in na jinya ke warkarwa. In na jinya zai warkar da ni, shi ne wanda yake ciyar da ni ya shayar da ni, wanda zai yi mitu ni sun mayuhiyin ya kashe ni kuma ya raya ni, na'am, wanda zai afu ma'u. أن يغفر لكطيئتي يوم الدين وما يغفر الذنوب إلا الله shine wanda in nake fata daga gare shi ai arju an yaghfira qati'ati yawm ad-din ina fata Allah zai yafe mun kula kure na ranar kiyama wannan shine ubangiji ya zaka na Allah Allah ke to afalam yanzuru ila sama fawqakum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj daga idan ka sama ka gani mana afalam yanzuru ila sama ka kalli sama mana ka ganta kaifa banainaha yadda muka kera ta muka tsara ta muka yi ta dom dom layers layers kai aka tambaye ka abokancinka ai karatun da kai na ilimi da wani materials da wani materials Allah ya gina sama wani irin resource Allah ta'ala ya yi amfani da shi wurin gina sama karfe ce kankara ce katanga ce la ilaha duk duniya babu abin da ya kama da abin da aka gina sama da shi duk duniya Allah bai kawo abin da yake duk abin da yake sama ko rumfar sama in ji Allah na'am babu wani abin da ya kama da irin sa albarn kasa a duniya duk irin abin da muke da shi na resource saboda izza irin ta Allah bayan Allah mu tsaya mu koyi wannan kalmar la ilaha illallah annabi Musa tambayi Allah ya rabbi tinam allimni shay'an azkuruka bih ka ga min ya Allah karantar da ni wata kalma da nake kiranka da ita ya ce ya Musa ce na kun la'ilaha illallah ka je ka ta cewa la'ilaha illallah Musa ya ce a kullu nasu ya kulu ya kulu ha ya rab duk mutane suna cewa la'ilaha illallah Allah ce na Musa ga experiment ka gane girmanta yace inda za a dauki la ilaha illallah a dora ta kan mizani ka dauki duniya da abin da duniya take ciki da mutane da aljanu da dukkanin wata halitta ta duniya ka dora ta a mizani da ala kifatin wahida akan mizani na hannun mizani da ka dora la ilaha illallah sai ta rinjaye duk abin da yake duniya da abin da yake cikinta da abin da yake lahira da abin da ya kunshi lahira su Allah malamai suka ce hadisi ya tabbata ba abinda kalmar la ilaha illallah ba zunubin da ba ta yafewa akwai da taba mamu labarin wani bawan Allah a garin Jos yace an taba yaki a Jos an gosu babu makamai so third party ne ban labarin yace an gosu ba su da wani makami kuma ga mata ga yara ga kuma kafiran sun gangaro daga kan dutse sun iyo kansu da makamai suna harbi ya ce wallahi bai san lokacin da aka ce gasu nan ya ce da ya kabbara la ilaha illallah Allahu bai san lokacin da ya ciccibi wani signboard da yake gabansa ba ya zare shi a ƙasa da an tsoron shi a rami an samar dakin an ya cire shi da wani irin ƙarfi na Allah ya kuma kukan kura ya fantsama kuma ya shiga ga abin daga aka zubar da bangirga aka gudu aka basu la ilaha illallah hudubar tana da yawa na kasa ta kashi in Allah da next week za mu faɗi fa'idarta amfaninta ladanta falalata romanta irin abin da magabata suka aikata suka yi Allah ya ba su gudunmawar duniya da lahira Allah ya ba su gudunmawar duniya da lahira la ilaha illallah insha Allah Allah kim next week za mu dora akan wannan yanzu lokaci ya kulu kuli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin sunatu min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله